نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kara dawo da mu wannan guri mai albarka domin mu dora a inda muka tsaya cikin darussa da muke gabatarwa a wannan masallaci namu mai albarka kamar yadda uwa suka sani alhamdulillah mun kammala karatu littafin sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayan shi mun yi alƙawarin sa littafi na aqida wannan littafi shine a jerin littafi na hudu da zamu karanta bayan gama karatun sifatul salatin nabi da ahkamul janaiz da kuma shi sifatu wudu'i sai wannan mudhakkira fil aqida da muka sa dan karantawa kan mu shiga cikin abinda zamu tattauna akai zan yi amfani da wannan dama a mai addu'a ga wani bawan Allah shi ma bayan wancan da muka bayani wanda ya ba da kuɗi dubu goma ya ce a so littattafai a sayarwa da ‘yan'uwa a rabin kuɗin da suka siya to shi ma daga baya sai ya kawo ta dubu goma ya bayar ya ce ga shi nan da Allah duk wanda ya zo a ɗauka kyauta a bashi shi sa za ku kusan duk wanda ya zo su littafin na ba sai masa aka ba kyauta aka bashi yawa to wannan shine abin da ya faru wani bawan Allah ne shi mai dauko ta dubu goma ya bayar ya ce gashi nan duk wanda yazo ka dauka a bashi kyauta Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya masa a mizanin sana hasana Allah subhanahu wataala ya kara mana irin su da yawa yan uwa wannan littafi kamar yadda muka ji sunan shi muzakkira fil aqida littafi ne da yake da alaka da aqida in aka ce aqida ko tauhidi ko usuluddin ko kuma alfiqihul akbar kamar yadda wasu daga cikin malamai suke kiran shi kamar yadda babban malami Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit ya rubuta littafi mai suna alfiqihul akbar wanda idan ka duba ciki babu abin da zaka gani sai tattaunawa akan abin da ya shafi a usuluddin shine tauhidi da abin da yake da alaka da shi sai dai in aka ce aqida da tauhidi bambancinsu kawai shine ita aqida a'ammu wa ashmal min at-tauhid aqida tafi gamewa sama da tauhidi in aka ce tauhidi baya gasgatuwa sai akan abin da yake da alaka da kadaita Allah madaukakin sarki a cikin bauta ko kuma kadaita manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin biyayya wannan shine abin da ake nufi da tauhidi amma aka ce aqida ya shafi wannan din sannan ya shafi duk wani kuduri da ya kamata a ce musulmi ya yi a cikin zuciyarsa game da abin da ya shafi shari'o'in Allah maɗaukakin sarki duk wani kyakkyawan abin da musulmi ya kamata ya kudirce a cikin zuciyarsa na aƙida kyakkyawa da ta dace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa suka tafi a kai ta wani shi ake kira aƙida wani littafi da za mu karanta kusan shine abin da ya kunsa za ku gana da alaƙa da tauhidin kuma yana da alaka da wasu abubuwa da suke suma aƙidodi ne da ya kamata kowanne musulmi a ce yana da su a cikin zuciyarsa ɗan uwa aƙida ko tauhidi shine abu na farko da ya kamata a ce kowanne musulmi ya sani kafin ya san komai a cikin rayuwarsa shine abu na farko da ya kamata a ce kowanne mai karantarwa a matsayinka na mai da'awa ka fara karantarwa kafin ka karantar da komai a cikin karatuttukanka shi ya kamata a ce yara 'yan makarantar islamiyya an sa musu an fara karantar da su kafin a sa musu kowane littafi da yake bayani akan tsarki ko sallah ko alwala ko abin da ya kama da haka aqida ita ce farko shi sa babban malami a sheikh muhammad nasiruddin al-albani Allah ya kansa da rahama ya rubuta wata risala ya sa mata suna at-tauhidu awwalan ya du'atul islam sunan risala kenan kawai at-tauhidu awwalan ya du'atul islam ma'ana tauhidi shine farko ya ku masu kira zuwa ga addinin musulunci yayi bayani yadda ya kamata kowanne mai da'awa ya fara da'awarsa fara da'awa yana farawa ne kira zuwa ga ta Allah maɗaukakin sarki da kuma kyawawan aƙidu da ya kamata kowane musulmi ya ƙudurce a cikin zuciyarsa aƙida ita ce farkon abin da manzannin Allah subhanahu wata'ala suka fara isarwa zuwa ga mutanensu yayin da Allah ya aiko su zuwa ga nasu mutanen kowane annabi ko manzo idan Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa farkon abin da yake kiransu zuwa gare shi shine aƙida kafin ya ce ku yi sallah ko ku yi azumi ko ku yi kaza ko ku yi kaza babban abin da yake fara kokari su hau kai shine aqida kyakkyawa tauhidi kadai ta Allah da kuma abin da yake da alaka da wannan daga ba idan wannan ya da su ya kafa a cikin zuciya sai kuma abiyo bayan sa da su sallah da su azumi da sauransu shi sa za ku ga manzo na farko annabi nuhu alaihi salam wanda shine manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya fara turowa a cikin adam bayan shirka ta faru tun daga halittar annaba adam da 'ya'yansa da suka biyu baya tauhidi suke kai ba a samu shirka ba har sai da zamani ya tsayi aka samu waɗannan shahararrun malamai su ne su wud da yaguf da yaquk da nasara waɗannan duk sunayen malamai ne bayan Allah kamar yadda babban sahabi Abdullahi ibn Abbas ya fassara sai da aka same su suka tsaya suka karantar da addinin Allah yadda ya kamata sai suka yi wafati suka bar duniya to sai mutanen da suka rayu da su suka ga ai waɗannan bayan Allah na gari bai dace a bar su tarihin sai tafi a banza ba kowanne inda yake karantarwa ko kuma daidai kabarinsa sai aka gina butum-butuminsa dalilin gina wannan butum-butumi kuma shine domin a rinka kallonsa ana tunawa da shi don galibi idan ka tuna ko ka ga wani mutumin kirki ko ka ji muryarsa za ka tuno da alkhairan da ya kai maka ɗabbaka to farko dalilin da yasa suka fara waɗannan batun mutumi kenan da zamani yayi tsayi sai shedan yazo ya kawata wa mutanen da suka zo daga baya wanda kuma jahilci ya mamaye su sai ya gaya musu cewa kakanninku da suka gina waɗannan batun mutumi sun gina su ne dan su bauta musu wannan shine farkon bautawa nan Allah da aka fara yi a doron ƙasa da kwata-kwata ba a san batu wani Allah ba wannan shine farkon shirka to sakamakon haka shi ne sai Allah maɗaukan sarki ya turo annabin farko kuma manzan farko shi ne annabi Nuhu alaihissalam shi sa ku daga cikin abin da ke gaya musu shi ne wa ƙalu la abin da suke ce masa lokacin da ya kira su wa ƙalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yagufa wa yauqa wa nasra sune wa junan su wasiya da cewa kada kuma waɗannan gumaka naku da da'awar annabi Nuhu alaihissalam to farkon abin da ya fara kira mutanen su akai shine laqad arsal Allah Allah ya ce a cikin suratul arab laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu Allah ya ce hakika mun turo annabi nu alaihi salam zuwa ga mutanen sa abin da ya fara ga musu shine ma lakum ubudullaha ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bautan wanda ba Allah madaukakin sarki ba kun ga tauhidi kenan aƙida kenan kafin ya kai su zuwa ga komai sai da ya ƙoƙarin fitar da datti da duhun shirka da ke cikin zuciyarsu a kafa musu tauhidi hakanan a cikin sautar arab ɗin idan kai gaba kaɗan za a ga annabi huda alayhi salam da ya biyo bayansa shi ma abin da ya ga mutanensa shine ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru hakanan annabi salih da ya biyo bayan annabi hudu da aka turo wa samudawa shi shi ma abin da ya ga mutanensa ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr haka nan annabi shu'aib shi ma duk idan ka fasotul arab za ga abin da suke fara kiran mutanen su zuwa gare shi ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr bar ma dan uwa Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa dukkanin al'ummai na duniya gaba ɗaya kowace ya turo ya turo mata manzo kuma kowane manzo daga cikin manzannin waɗannan al'umma farkon abin da suke fara kiran mutanen su zuwa gare shi shine ku bautata wa Allah madaukakin sarki ku nisanci dagutu Allah ce walaƙad ba'afna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu tagut Allah ce hakika mun turo a kowace al'umma manzo babu wata al'umma da ta shuɗe face akwai manzo da Allah madaukakin sarki ya turo mata Allah ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhiru babu wata al'umma face wani annabi ya shuɗe a cikinta wani mai gargadi ya shuɗe a cikinta daga cikin manzannin Allah to waɗannan manzanni farkon abin da suke gaya wa mutane su shine Allah ce ku bautata wa Allah sannan kuma ku nisanci dagutu yan uwa wannan shine ma'anar kalmar la ilaha illallah in ka ce la ilaha ka kore babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kuma ka ce illallah sai ka tabbatar sai Allah madaukakin sarki to shi ma wancan ubudullah ka tabbatar wajtanibu tagut ka kore ina fatan fahimta to shine ma'anar kalmar la ilaha illallah saboda haka dukkanin manzanin Allah gaba daya alaihi musallam dukkanin su farkon abin da suke fara zuwa gare shi kafin su kira zuwa ga kuma shine tauhidi shi sa za ku ga manzan tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo shi zuwa ga larabawa a lokacin duniya ta yi baki kirin da duhun shirka da zalunci babu abin da ake a lokacin sai bautar gumaka sai zalunci sai shan giya da munanan ɗabi'u da munanan halaye Allah maɗaukar sarki ya turo shi cikinsu a lokacin bautar gumaka ya yi ƙarfin da idan ka kalle shi a lokacin za ka ce kau da shi ko kuma mutumin da zai fito ya yaƙe shi abu ne mai wahala tunda a cikin ka'aba kaɗai za ka samu gumaka adadin 360 cikin ka'aba kaɗai ɗakin Allah inda ake cewa ɗakin Allah akwai kishiyoyin Allah a ciki da ake bautata musu ake musu sita da ake roƙonsu guda 360 adadin kwanakin shekara sannan bayan nan kowace unguwa ko kowace ƙabila suna da nasu gunkin na musamman da suke zuwa su girmama shi wannan gunkin na waccan ƙabila ce sannan kuma kowace unguwa ko kowanne layi su ma suna da nasu sannan za ka samu kusan kowanne gida kuma akwai nasu sannan individually kuma kowa yana da nasa gunkin da yake amfani da shi nasa to kaga mutanen da aka samu a cikin irin wannan yanayi yadda bautar gunki ta musu kamari haka zuwa ka tunkare suka ce su daina bautar gunki abu ne mai wahala amma haka Allah madaukakin sarki ya tashi manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya turo shi ya ce masa ya iwal mudaffir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka sai ce mai warrujuza fahjur waɗancan gumaka gaba ɗaya ka ƙaurace musu ka yaƙe su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tashi bai ce tunda waɗannan mutane bautar gunki ta musu kamari ba barin fara da sallah da wasu abubuwa haka na gefe da gefe daga baya an shigo tauhidi idan sun nuna a'a ba a fara batun sallah ko azumi ko wani abu ba sai da aka shekara goma ana addinin musulunci sai da aka shekara goma aka isra'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je sama sannan ya karɓo sallah yan uwa waɗannan shekara goma da suka shuɗe din me ake yi tauhidi kawai ake dasawa aqida kawai ake dasawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aqida yake kware ya ga ta da su a cikin zuciyar mutum a lokacin ba yan uwa ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin hajji duk babu waɗannan abubuwan gaba ɗaya akhlaq ne kawai da aqida dabi'u kyawawa ake dasawa da kuma fitar da wancan datti na shirka dan duk abin da zaka yi dan uwa duk irin ibadar da zaka yi matukar ba baki da a cikin zuciyarka wannan wannan abin da zaka din ba shi da amfani sallarka azuminka zakarka duk wata ibada ka da zaka yi matukar baka da aqida mai kyau ba ta da amfani shi sa Allah madaukan sarki yace da mushrikai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura zamu gabato da duk abin da suka aikata na aiki amma sai mu sanya shi kura a bashekewa saboda me babu tauhidi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da bukhari ya rawaito a cikin kitabut tauhid daga sahabi abdullahi dan abbas lokacin da zai aiki ma'azu dan jabal zuwa yaman abin da ya ce masa shine innaka ta'ati qauman min ahli kitabi ya mu'azu ka sani cewa zaka je wasu mutane ne da suke da masana da littafin su ma'ana kirista ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah ya kasance farkon ku kalli wannan kalmar yan uwa farkon abin da zaka fara koya musu farkon abin da da'awarka za ta kasance a kansa farkon karantarwarka ya kasance shine kiransu zuwa ga babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah tauhidi kenan aqida kenan yan uwa shine farkon abin da annabi ya ce da ma'azu ya fara koyar da su ya ce masa fa'inhum a tsa'uka lidhalik idan suka san tauhidi suka san aƙida suka yarda suka amince suka maka biyayya sai ka sanar da su Allah maɗaukakin sarki ya farlanta musu salloli biyar a cikin yini da dare kuma sai bayan me sai bayan aƙida da tauhidi saboda haka ‘yan uwa haka abin yake kasancewa dukkanin wani gini da aka yi shi ba a kan foundation na aƙida ba to wallahi rushashe ne aƙida ita ce asali malaman usul fiqi suka ce abinda ake nufi da asali shine ma yubna alaihi ghairu abinda ake gina wani abin a kansa kaga duk abinda za a gina wani abin a kansa shi wanda aka gina a kansa din shine tushe shine ke dauke da wadancan abubuwan to ita ce aƙida ɗan uwa duk yadda mutum ya kai da sallah da azumi babu aƙida to babu shi shi sa aƙida tana buƙatar kowanne lokaci a rinka karantar da ita ana maimaita ta ana ƙara maimaita ta idan a gama wani littafi a sa wani domin abubuwa da yawa da muke yi za ku ga akwai kurakurai na aƙida a cikinsu ko a magana ko a ƙudurcewa ko a aiki wanda insha Allah ta'ala idan mun shiga ta littafin za mu ga abubuwa da dama to wannan dalili shi yasa muka ga ya kamata mu waiwayo kuma mu kalli wani littafi daga cikin littattafan aƙida mu samu mu sashi domin makaranta shi to shi sa a takaice muka zaɓi wannan littafi na muzakkira fil aqida muka sashi asali shi wannan littafi muzakkira ce kamar da kuje sunan muzakkira ita ce yan takardu da ake tarawa domin amfanin ɗalibai ga wata madda ke bantacciya babban malami ad-doktor salih bin sa'ad as-suhaimi shine ya tattara wannan littafi sunansa kenan doktor salih bin sa'ad as-suhaimi yana nan da ransa shi sa ba za mu tsaya tsawaita wajen tarihinsa ba saboda galibi idan mutum nan da ransa tarihinsa bai fiya yaduwa ba sai dai kawai abinda zan faɗa kansa shi ne an haife shi a shekara ta 1366 bayan hijira a garin madina sannan kuma ya yi karatunsa na doktora a cikin abin da ya shafi kihu sannan kuma malami ne a jami'a islamiyya a kulliyar da'awa fi usuluddin qismul aqida yanzu haka yana yana karantawa ya kai wajen shekara 70 da wani abin dattijo ne duk mai bukatar karatuttukan sa idan yayi sacin YouTube zai ganshi zai ganshi zai ganshi ma zai ga hoton sa ma da kuma karatuttukan da yake idan ka rubuta sunansa kawai Dr. Sa'ad bin Salih bin Sa'ad As-Suhaimi za ka karatuttukan sa a YouTube sana nan da wayanan da rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya to kai tsaye za mu shiga muqaddimar littafin a makaranta abin da ya sauka insha Allah ta'ala mala yace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين wannan kamar yadda kuka sani yan uwa ita ce khutbatul haja wanda kusan da littafin da zamu karanta sai an bude da ita saboda haka ba sai mun tsaya mun fassara ba yan uwa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما ليتي باين هكا باين يا مقدمة سيتي باين هكا فإن أصدق الحديث كتاب الله كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبأد مالك أرعكا وبأد إتي فهذه مذكرة مختصرة قال إتي وأن مذكرة تكأيتتيا في مادة الأقيدة وتا أكيتا cikin madda da ta shafi aƙida لطلاب الدورات التدريبية التي تقيمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عدد البلدان الإسلامية ما ليتي وتا aka yi ta domin ɗaliban daura asalin littafin an yi shi don ɗaliban daura akwai daura da jami'a islamiyya sukan shirya a lokacin da allah maɗaukan sarki ya ba wa saudi arabia arziki suka samu arziki sai suka ga ya kamata a ce sun ba da tasu gudunmawar ga sauran al'ummar duniya wajen yaɗa sunan manzan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ne suka kafa jami'a islamiyya a garin madina saboda haka malamai suke karatu yadda ya kamata to abinda suke shi ne suna bin garuruwan musulunci duka kasashen musulunci gaba daya hannun najeriya sun zozo dalibai da dama da kuka sani wanda ba ku sani ba sun samu wannan dama ta wannan hanyar sun je sun yi karatu sun dawo sai a zo su shirya daura sai a gabatar su ne suke zuwa da kansu larabawan da suke zuwa da kansu gabatar da daura za su yi muku karatu kamar na wata ɗaya ko abin da ya kama da ƙarshe sai a yi jarabawa duk wanda ya ci wannan jarabawa mutum ɗaya mutum biyu mutum uku sai a ba shi scholarship sai ya je madina sai ya karatu kyauta kuma duk wata a rinka biyansa amfanin wannan shine ka dawo kai ma naka garin ka zama malami kai da'awa babu abin da za a karantar da kai sai sunnan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsantsa to abin da ake so kai ma idan ka dawo naka garin ka dawo taka kasar waccan abin da ka koyo kai ma ka zo ka dasa shi ka koyar wanda wannan abin ya yi amfani kwarai da gaske ya yi amfani kasashen musulunci yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo yaɗuwar sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sosai a cikin kasashen musulmi yanzu musamman sun ba da ƙarfi a afirka sosai da sosai nan ƙasar mu najeriya mutane da yawa sun samu wannan damar sun je sun yi karatu karatu za ka rinka yi a cikin sauƙi ko da gashi nan a baka abinci a baka gurin zama kuma duk wata rinka kawo sirri alai masu dama ana baka sai ka yi karatu ka dawo kuma ga 'yan canji aljihunka Allah ya samu dace to wannan daurar asali littafin an rubuta shi ne saboda irin ɗaliban daurar shi ne ce wacce a jami'a islamiyya take shiryawa a garin madina fi adadin minal buldanin islamiyya a wasu adadi daga cikin garuruwan musulunci bala ce as'alullah al'aliyyar kadira ina roƙon allah maɗaukakin sarki wanda yake maɗaukaki kuma mai iko ayyan fa'a biha ya amfanar da wannan littafi da za mu karanta wa ya ja'alaha khalisatan liwajhihil karim ya kuma sanya littafin an yi shi ne domin Allah madaukakin sarki shi shi kadai malai ce wa ilayka akhi darisil karim al mawdu'at al mukhtara li hadhihi al madda malai ce zuwa gare ka dan uwa abubuwan da muka zaba za mu za mu karantar a cikin wannan madda ta aqida ga madda ta farko za mu karanta ko da madda ta farko ce insha Allah ta'ala sai mu dakata haka malai ce al awwalu abu na farko da za mu karanta a cikin wani littafi na aqida shine alhikmatu min khalqil jinn wal insi hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya halicci mutum da aljan me yasa Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da aljan wani dalili ne shine abin da malam zai ga mana malam ce ilam akhi darisil karim ka sani ya kai dan uwa mai karatu mai girma anna Allah tabaaraka wa ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki khalaqa kulla shay'in li hikmatin ya halicci dukkanin komai saboda wata hikima ya alamuha wa yuriduha wanda shi Allah subhanahu wataala ya san ita wannan hikimar kuma yana nufin aiwatar da hikimar akan wannan halittar tasa dukkanin halittar da Allah maɗaukakin sarki yayi babu halittar da Allah maɗaukakin sarki bai sanya mata hikima a ciki ba Allah maɗaukakin sarki bai halicci halittinsa gaba ɗaya ba dan wasa ko dan wargi afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'una Allah ce kuna tsammani mun halice ku ne kawai dan wasa dan wargi kamar yadda yaro zai zo kan yashi ya gina gida da kofa da gareji da kuma karshe kuma sai ya tsalle sai ya fada a kansa sai ya rushe kayansa to Allah madaukakin sarki yayi halittan mutane da aljanu da sauran halittunsa ne dan irin wannan gardin na rashin hikima Allah maɗaukan sarki bai halicci kuma ba sai da hikima a cikinsa Allah maɗaukan sarki ce a yahsabul insanu ayyutu raka sudan shin mutum yana tsammani za a halicce shi ne kawai a bashi sasakai haka kawai ba wata hikima wannan ya koru ga janibin Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ko kuma batila Allah madaukan sarki ce ba malicci sammai da kasai ba dan wasa duk halitta da Allah madaukan sarki yayi akwai hikima a cikin ta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا mummina suna cewa ubangiji baka halicci wannan sammai da kasai dan wasa ba akwai hikimar da Allah madaukakin sarki ya sa halicci komai da komai malai ce wal muslimu mutalabun bil id'ani wat taslimi shi musulmi a koda yaushe ana buƙatar sa ya sallama ya miƙa wuya sawa'un adraka tilka al hikma am lam yudrika sawa'un kai da kake a matsayinka na musulmi ka iya gano hikimar da yasa Allah ya halicci abu kaza ko baka iya ganowa ba dan Allah madaukakin sarki ya kai aji abubuwan wani abin duk iya kallanka da iya bincikanka da iya kaiwa da kuma ka ba ka gane me yasa Allah ya yi shi ba amma shi Allah madaukakin sarki ya aji hikimar da yasa ta yi shi rashin ganowar ka bayan nuna cewa babu hikimar a ciki wani kuma Allah subhanahu wataala sai sanar da kai hikimar wani kuma sai wani ya sani wani bai sani ba amma dukkan halittun Allah gaba ɗayan su kaf babu abinda babu hikima a cikinsa ko menene gaba ɗaya malai ce fa'in a arafal hikmata idan ka iya gano hikimar fahuwa khairun ala khairin to hakan sai kasance alkhairi ne akan alkhairi ga imanin da kai da abin ga kuma hikima ka gano sai abin ya ƙara baka imani wato idan mutum ya gano hikimar abu zai ƙara bashi tabbas da ya ƙini da samun nutsuwa a kansa kamar annabi ibrahim ne da ya ce wa if qala ibrahim rabbi rabbi arni kayfa tuhyi mauta ya ubangiji ka nuna min yadda kake rayar da matacce shin annabi ibrahim bai yadda da allah subhanahu wata'ala idan ya kashe rai zai rayar da shi ba ne bai yadda ba ne ya yadda sai allah maɗaukar sarki ce masa awalam tu'min shin ya ibrahim baka imani ba ne me ya ce bala a aya ubangiji na yi imani walakin ya tsuma inna kalbi ina so ne zuciyata ta ƙara mai samun nutsuwa to shi sa duk lokacin da ka gano hikimar zuciyarka ta ƙara samun nutsuwa akan ta da bayan ka yi imani kuma ga samun nutsuwa wa in lam yudrikuha idan ko mutum bai iya gano hikima ba fa alaihi ay yastaslima to abin da yake wajibi akan sa kawai sai sallama sai sallama saboda malamai suka ce akwai sunayen Allah madaukakin sarki guda biyu duk wata hikima duk wata halitta ta Allah madaukakin sarki ka rinka dauka kana dorawa akan su akan wannan halitta sune da al-alimu da al-hakimu wa huwa al-alimul hakim Allah madaukakin sarki duk abin da ya halitta akwai ilimi a cikin sa sannan duk abin da ya halitta akwai hikima a cikinsa waɗannan abubuwan guda biyu ba sa fakuwa ba sa kaucewa ga kowace irin halitta daga cikin halittun Allah amma mu ɗan adam za ka samu wasu abu daga cikin daga cikin abubuwan da muke yi akwai ilimi mai tarin yawa a cikinsa amma babu babu hikima ina fata an fahimta yanzu bari ba misali guda ɗaya shine kamar irin makamin kare dangi da mutum ya kera nuclear weapon da suke cewa wanda laraba suke ce masa aslihatid dimaru shamila wannan makamin da Allah menene akwai ilimi a cikin samar da shi ko babu amma menene hikima menene hikima abinda mutum shi yanzu su wanda suka yi shi kansu yanzu sun zo abin ya dame su saboda an sa doka an ce yanzu duk duniya ba yadda kowa yayi ba da kawo ya kai sai a fara sai a duniya ta ci akan ba a yadda ba a tai yanzu duk Iran abinda ake abinda yake faruwa a Iran ai saboda tana da makamashin da zai ba su dama su irin wancan makami su irin wancan makami ne makamashi suke da shi wanda da shi ake amfani wannan makamashi na iranian da suke fada da shi ake amfani ake yin wancan abin to shi sa ga an musu ta su sun ce ba amfani ya ce da shi su yi wancan abin ba a'a suna amfani da shi domin wasu ƙere-ƙere nasu da samar da wutar lantarki da sauransu an ce duk da haka ba a yadda ba amma kun sa abin da ya sa saboda sun yi abin da su kansu ya fi ƙarfinsu ne lokacin da aka yakin duniya na biyu lokacin da aka yakin duniya na biyu ƙasar amerika a 1945 1945 ta cillawa japan a garin hiroshima da nagasaki irin wannan makami atomic bomb a lokacin da japan suka ibada haɗin kai suka isa randa sai suka kera irin waɗannan makamai guda biyu ɗaya suka sa masa suna little boy ɗaya kuma suka sa masa suna patman suka cilla su ɗaya yorushima ɗaya na kazaki wato makamashi ne ba wai zuwa zai ya fashe anan wajen duk wuta ta tashi mutu ba a'a si- shi iska yake shiga ya contaminating ɗinta gaba ɗaya idan ya shiga iska ya contaminating ɗin iska ya gurɓata iskar gaba ɗaya duk mutumin da ya shaƙa sai ya mutu ina fata an fahimta shi haka yake duk mutumin da ya shaƙa sai ya mutu cikin kwana biyu ko kwana uku abinda bai wuce sati guda ba sama da mutum 220 da wani abu sun mutu 220 da wani abu cikin abinda bai wuce sati guda ba sun cilla daya a watan august ina ji nawa ga wata ne bayan kwana uku kuma sun ƙara cilla ɗayan a ɗaya garin sai da ya kasance yau wajen shekara saba'in da wani abin kenan amma har yanzu ƙasar wajen ba ta nomuwa ba za a yi noma ƙasar wajen ba har yanzu a waɗannan garuruwa ana haifar masu disability masu masu matsala a abin nan irin a ce mutum makahu ko gurgu ko ana haifar su da irin wannan abubuwan saboda wancan makaman da aka jefa shekara saba'in don allah mai amfani wannan makaman da su kaɗai suke da shi daga baya da yake daman competition nasu su da rasha ne rasha ita ma sai ta sami irinsa da sai ga rasha ta same shi sai suka yi wani wanda shi kuma ya fi wanda suka jefa a wancan sau dubu ƙarfinsa da zafinsa ya fi wancan sau dubu to shi kuma aka jefa shi a kenan uwa to dan Allah menene hikima a cikin samar da wannan abu yanzu a ce Najeriya tana da shi wancan tana da shi sai fada ya tashi kun cilla wancan kun kashe su gaba ɗaya kuma sun cilla muku sun kashe ku ba ba shi kenan ba duniya ba kuwa to me hikima a ciki to shi sa shi dan adam zaka samu akwai wasu abubuwa daga cikin ayyukansa akwai ilimi samar da wannan abin kai daga zika ta ya za a samar a samar da abin da za a cilla shi iska zai shiga ya gurbata ta akwai ilimi a ciki amma menene hikima amma dukkanin halittun Allah subhanahu wataala ƴan uwa akwai ilimi akwai hikima abin da ya kamata ka sa kowace halitta kenan ko da ka kalle ta kai kai kai ka kasa ka gane hikimar ka kasa to ka dauka akwai hikimar Allah madaukakin sarki shi ne bai ga dama ya tsinka da kai ka gane ta ba amma mai bi waninka ya sani idan ma waninka bai sani ba waninsa ya sani idan ma waninsa bai sani ba gaba ɗaya shi Allah maɗaukan sarki ya sani akwai hikimar abin da ake so kai dai ka yadda akwai hikima a ciki malai ce li annal aqal al bashari qasirun ala idraki kulli hikmati saboda hankal ɗan adam gajiyayye ne wajen ya ce zai riski kowace irin hikima da Allah maɗaukan sarki ya ajiye a cikin halittunsa ba za ta yi ba مالك وصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقبلون امتثال الأوامر واجتناب النواهي التي تأتي في القرآن والسنة دون أن يسألوا عن الحكمة من ذلك مالك صحابي لأن نفس إرادة أمتي أرتبت أغريش الله أرى مسيردا sun kasance suna karɓar duk abin da ya zo na umarni daga Allah maɗaukakin sarki kuma suna hannuwa daga hane-hane wanda ya zo a cikin alƙur'ani ko sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba tare da sun tambayi hikima ba haka ya kamata mumini ya kasance duk abin da ya zo in aka ce maka Allah ne ya ce manzon Allah ne ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kai abin da yake a gare ka abu ɗaya ne kawai shine bi inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na babu abin da yake kan mumini idan aka kirawo aka kiraye su zuwa ga Allah da manzo aka ce Allah ya ce ayi kaza ko manzo ya ce ayi kaza babu abin da yake kanka a matsayinka na mu'mini sai ka ce kawai sami ina wa ta'ana babu na biyu duk nabin da zaka faɗa kaucewa ne bata ne wallahi babu nabi kawai naji nabi shikenan wannan shine abin da sahabbai suka yi Allah madaukakin sarki ya yabe su ya ce musu radiyallahu anhum maradu anhu shine abin da suka yi malai ya ce وأدل على هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء يقبل الحجر الأسود فقال رضي الله عنه ما ليس أبن ديكي أبن دزان من نوني أبي سهكا دان كاوى مثالي شيني فتن سيدنا عمر يدى الله تعالى تبتا أغريش lokacin da ya zo zai sumbaci hajar al-aswad wannan dutse da ke jikin ka'aba wanda ake fara dawafi ta nan duk mutumin da zai fara dawafi idan ya zo wajen sai ya tsaya ya sumbace shi da baki idan ba za ka iya ba ka ce ka sa hannunka ka shafe shi sai ka sambaci mai hannun naka idan ba za ka iya ba sai ka nuna shi da hannu amma kada ka sambaci hannun idan nuna shi kai baka taba ba ba a sambatar hannun kawai idan ka nuna sai ka aje hannunka to lokacin da sayyidina Umar ya zo wajen zai sambace shi sai ajiye wani wata magana wacce ta zamto wa duniya wukar gindi a babin aqida sai yace inni a'lamu annaka hajaru yace wallahi na san kai dutse ne hajar al-aswad la tadur wa la tanfa baka cutarwa baka amfanarwa ba za ka iya cutar da ni ba za ka iya amfanar da ni ba yace walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltuka ce da ba dan naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sumbatar ka ba babu abin da zai sa na sumbace ka ina fatan fahimta kun ga wannan me tsantsar imtithali ne kawai babban abin da yasa sayyidina Umar ya sumbace wannan dutsen shine me ya ga annabi yayi shikenan annabi yayi shikenan ka san hikima baka san hikima ba kawai ka aikata wallahi duk mutumin da ya dora rayuwarsa haka zai ga haske a cikin rayuwarsa duk mutumin da ya dora rayuwarsa haka zai ga haske a cikin rayuwarsa abin da kake nema kawai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya aikata ko ya ana yayi shiru ya tabbata a cikin hadisi ingantacce shikenan mai da komai gefe mai da magana kowa gefe dawo da kowa gefe yi gaba aikata aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya aiko maka a matsayin wanda zai kawo maka doka da hukunci shikenan sai ka tsira Allah ya samu dace وقد خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس لحكمة عظيمة to mala ya gangaro sai ce Allah madaukakin sarki hakika ya halicci dan adam da aljani ne domin wata hikima mai girma ala wa hiya ibadatu ku saurara wannan hikimar ita ce bautarsa ma'ana da mu da aljanu Allah madaukakin sarki ya samar da mu ne daga babu domin me domin bauta masa wannan shine kadai abin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicce mu subhanahu wata'ala duna duna siyahu banda waninsa kama qala tabaraka wata'ala kamar da Allah madaukakin sarki cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halacci dan aljinni da dan adam ba sai dan su bauta mu wa ma'ana liya'budun li wahiduni malaci abin da ake nufi da liya'buduni shine li wahidun dan su kadaita ni dan su kore min dukkanin ababan tarayya shi sa babu aikin da Allah madaukakin sarki ya fi kyama yake fi ki kamar ka hada shi da wani duk aikin da ka sani idan ka mutu kana yin sa Allah zai iya gafarta maka kowanne iri ne Allah madaukakin sarki zai iya gafarta maka amma banda ka hada shi da wani inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljanna haka Allah madaukakin sarki yace mala ya ce wa ƙala tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima Allah maɗaukin sarki ce ba mu umarce su ba sai dan su bautata wa Allah maɗaukin sarki suna masu ikhlasi a wajen bautata masa a cikin addini hunafa'a suna masu karkacewa kowane irin addini wa yuqimu salata aka ce hunafa'a jam'i ne na hanif shi ne wanda ya karkace wa kowane irin addini ya tsaya tsayi a cikin hanyar addinin musulunci ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan kun ga ya karkace wa kiristanci ya karkace wa nasaranci ya karkace wa bautar wuta da bautar gumaka ya tsaya hanifi shi ne addinin da ya karkace wa kowane irin addini wa yuqimu salata tsaye da sallah wa yu'tu zaka su bada zakka Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyen addini da Allah madaukakin sarki yake bukata kowane musulmi ya zo da shi wal ayatul waridatu waridatu fi hadha al babi kathiratun malaci ayoyin da suka zo a a irin wannan babi da yake bayani game da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da aljanna dan hikimar bautarsa suna da yawa wa hiya aktharu min an tuhsar fi hadha al maqam sun fa karfi sun yawan da ba za su iya ba za a iya takaice su a iya dan wannan gurbi da aka ware dan ayi rubutu ba qala ce qaddallatil ayatani ala wujubi ifradillahi ta'ala bil ibada waɗannan ayoyi guda biyu da makaranta sun shiryar da mu sun nuna mana wajabcin kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta shi shi kadai wa man lam yafrid rabbahu bil ibadati wanda duk bai kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta ba fa huwa mushrikun kafirun wannan mushriki ne kafiri ne wa in amila ma amila ko da ya aikata duk abin da ya aikata min al'amali daga cikin ayyuka kun ji abin da na gaya muku da zikin shi sa komai mutum ya aikata komai sallarka komai azuminka komai zakarka matakar kana shirka wallahi babu ruwan Allah da sallarka shi sa akwai rashin fahimta da yawa daga cikin wasu daga cikin al'umma musulmi abin da yawa ake gani shine ai in dai mutum yana sallah yana azumi ba zai kafarta ba duk abin da mutum yake inda zai sallah ya azumi zai kafarta ba wannan kuskure ne mun sha bug- mun sha buga misali irin irin wannan anan wajen yanzu mutum ne ya je alola da ruwan alola face face a jikin shi amma kuma sai ya tusa alolarsa tana nan alolarsa ba ta nan amma wanda ya ganshi ya ce ai ga ruwan alola a jikinsa yanzu ya alola za ka ce ba shi da alola eh ba shi da alola saboda me alolarsa ta kare to shi ma wannan koda yana sallah yana azumi idan yayi abin da zai warware masa musulunci musuluncin sa ya warware duk littattafan fiqh ga ga duba akwai babin da ake babu nawaqibul iman ko babu nawaqibul islam babin da suke warware musulunci abubuwan da suke warware musulunci akwai su to waɗannan abubuwan da suke warware musulunci shi ake so a haska mutum dan mutum ya guje shi dan mutum ya je wa Allah madaukakin sarki lami lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce fahiya mardudatun alaihi wannan aiki nasa abin juyarwa ne zuwa gare shi li adami ta haƙuƙi shuruɗi tauhidi saboda rashin tabbatuwar shar'in tauhidi kama ƙala ta'ala tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manfuran zamu gabato da duk abin da suka gabatar na aiki sai mu sanya shi ƙura a bar shekewa wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi man amila amalan wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi yayi shirka a cikin wannan aikin ma'iya da ni ghairi da wani na ma'ana ya taraita ni da wani na a cikin wannan aikin nasa yayi shirka da ni ya kira ni ya kira wani na a cikin wannan aiki ko yayi aiki yana so in gani in bashi lada yana so kuma wancan ya gani ya yabe shi ya ce ya burge Allah Allah madaukakin sarki ya ce taraktuhu wa shirkahu sai in bashi da shirkarsa ma'ana shi ita shirkar da ya yi ko wanda yawa shirkar idan yana da abin da zai bashi zai bashi amma aikinka a Allah subhanahu wataala bari minhu ba ruwansa da wannan aiki naka Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala saboda lokaci sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi a afsani mas'ala ta bi daga cikin matsalolin da malam zai tattauna a wannan littafi na sami albarka Allah maɗaukin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh